إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi yau muna cewa da harko Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahalu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaran yau muna shidda ga wata na jumadal akhira hijira shekara dubu da dari hudu da talatin da bakwai wanda ya dace da sha biyar ga wata na uku shekara ta dubu biyu da goma sha shidda yau insha Allah za mu yi darasi na hamsin da takwas a cikin wannan littafi mai suna alwajiz fi fiƙi sunnati wal kitab al-aziz darasi na 58 insha Allah kayan nan a sati da ya gabata amsa ce zan bar kan tambaya kan darasi da muka yi kuma da darasi da aka sa na cikin daya cikin abin wasu yada wa'azin da ake wani bawan Allah ga daga Najeriya ne darasi da aka sa na maganar sujudu sahawi na maganar mantuwa to akwai wata magana da na bayanin ta a kwanaki wadda ta shahara a wajen mutane wasu malamai na kawo ta na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi innama inni la ansa walakin unsa da shari'a wannan ruwaya suna kawo ta kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai mantuwa kuma yake ce iya mantuwa amma yayi dan dan shari'a ne wannan ruwaya a wajen malaman abun a wajen malaman hadisi tabbacin ba ta da inganci kuma bayani da muka yi na cewa yana mantuwa sai kawo na ce cikin sunan ibn maja na ambaci ruwaya wadda ta kawo annabi iya mantuwa alhali abin da aka sani ai mantuwa ya kamo wancan magana to wani dan uwa ina fata zai waye ji ni ko sauran masu irin wannan tunani shi mas'alar mantuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan iya daga cikin cewa matsayin na bashariya ba na ƙasa bace kuma tabbacin da haka ruwaya ina ga imma rishin tsayawa ya ji abin da aka faɗi ne ina ga a darasin namu ma akwai ruwa da muka ambata ta ruwa da imam bukhari ya roto haka muslim haka abu dawud tirmizi a ibn maja imamun nasa'i kenan wannan guda ukun sun rutu bayan bukhari muslim abu dawud nasa'i ibn maja sun zo da ruwayar wadda yake tsammanin ibn maja ya kawo ta lafazin inna ma ana basharun an sa kama tansan fasa na sita fasakiru ne wannan nasin ba ibn maja kaɗai ka ba wanda ya ji ne kayan ruwa ibn maja ce kada yaji akan wani sanadi akan wani lafazi amma lafazin karma an sa kama tansawun lafazin da imam al-bukhari ya kawo shi muslim ya kawo da sauran waɗannan guda uku da na ambata kenan maganar rauni bata taso ba kuma ba na ƙasa ba ce maganar mantuwa ga abin da bashariya kuma in ma me ana magana waccan abin da kake so ka kawo bai tabbata ba na cewa shi bai mantuwa nassin qur'ani ya tabbatar da cewa wata qur'ani za nasita ka ambaci Allah ubangiji dan kamantuwa haka ga wannan nasu yan uwa takaice lamarin addinin kullum muna magana kada mutum ya bujuro ma nassi na Qur'ani ko suna da ra'ayi ba a bujuro ma nassu ƙur'ani da sunna da ra'ayinka ka yi maka ka kawo nasi wanda ke tabbatacce haka kurin da kwashe-kwashe ka neman ture abin da ya tabbata Allah ya taimake mu sai magana da muka ambata ta maganar asalin maganar juma'a maganar kiran sallah eh eh kullum wani magana kullum muna maganar abu ne mun karanta na ruwaya ta Abdullahi bin Mas'ud kan mas'ala da shi da Usman bin Affan wanda abin da Ibn Mas'ud yana ga bai dace ba wani abu ne sabo musulman iya da wata fahimta kan cewa hakakin za a yi masalar cika sallah amina wanda an san da abin da ya gabata inda ibn musulmi magana kan abin usman yayi wanda an mai magana ya aka yi kuma ka yi aibanta kuma ka zo an yi sallah da kai me yake cewa alkhilafu shar kenan gudun sabani gudun abin da zai wakana idan yayi mu'arada mai karhi yasa ibn mas'ud ya bi usman kai wannan sallah kenan akwai wasu masaloli a kan karatu za mu iya kawo su yakan yi mu ba mu da damar canza su ko mu karin ba mu da dama yakan yi wani wanda ya yi zai iya iyawa a inda yake iyawa yan wa a nan kullum muke nan wata ba nan dole wata ran wasu ne ba mu ba kenan idan mu a nan yanzu mun kasa iya wasu Allah ka wasu masu karin abin su ce za su yi abin wannan dan kan wanda gaba ya ce ai su malam wani ma suna gani aka kyale kenan in a kawo fitina ta wani wani ma ya tabbatar da shi sai muke faɗin idan muka zo karatu sai mu haɗu abin da yake shine tabbatacce ko da ba haka ba ake a garinmu ko a wurinmu mu abin da ya tabbata shi ake so a yi da kuma samun damar gyaran shi yayi idan mu iya ba za mu kaba cin kokarinmu ina ta gane kan haka amma lafazin abin da kuma na kawo kalmar da wasu ƴan uwa suke kawowa wanda ba wurinta ba cewa kullum in ka kai abinka amma ka dogara ta madogara ba ta da ƙwari matsayinka na ahlus sunna shine muke inkari me madogarar da ake magana idan muka yi magana akan magana wannan kiran sallah sai su kawo asar ko bayanin cewa Usman bin Affan shine ya shar'anta kiran sallah biyu a masallaci kuma ana inkari Usman iya cikin wanda ake koyi da su magana ba haka bace na ka bayanan na kaluban duk wani mai gaya maka magana ka rike kowa ya ka rike shi gawa ta malam maganar Usman bin Affan yayi biyu a ina aka ce yayi biyu a masallaci ba magana wannan kuma da suna kawo lokaci ina tare wani lokaci a nan wani lokaci wani ya kawo magana cikin ɗan wani iya nan ma na ce ka je ka tambaye shi ka rike shi ya baka nasi karshe ce ya ce babu annan kuma ya zo bayanin ga mutane aka sa rudu ga mutane ya ce akwai nasi bayan mace babu cikin yan waya na zama cikin yan waya ce ka bi shi ya kuma wancan yan gwanan kuma a shi san kanshi ne na ce ka bi shi ya baka nasi inda al'umma ya biya masallaci kashe da ya matsa mishi ta kai maka cikin mutane ka tsada cikin mutane ka cikin mutane ka tsada ka ce na kama nasi to ka nan ka ka kururu ka zo ka kawo mutane masu jinka ka ce akwai kuma ka kewa ka ce babu amma wajen kasa kunya addinin ka kudin naka ne addinin naka ne ka wada abin da yake shine ba naka bane ba ka wada abin da yake shari'a ba naka bane ba tsabaka sauran su kenan abin da muke magana Usman bin Affan abin da yayi shi a wani wuri ne zaura an ce zaura an ce ma wani gidan shi ne ma wata ruwa kace a zaura wata wani wuri ne wani gida ne kusan kasuwar Madina a can ne daidai zawal don ganin su ba sa jin kiran sallah shigala da kasuwa ke sa kamar tambiyi ne ya sa a yi kiran sallah da horko a can a zaura don ganin su wannan bai kai musu amma a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam Usman bin Affan bai kawo bai kiran sallah na biyu a masallaci shi yasa hal annabi Abdullah bin Umar hatta Imam Qurtubi cikin malamin Malikiya ka magana haka cikin Fathul Bari na Hafiz bin Hajar cikin Sharh al-Bukhari Habib bin Hajar ya kawo ruwaya ta Ibn Umar inda Ibn Umar ke ambata wannan aikin da bid'a. Kina bane wa ba muka na muku wadi ne idan mun zo mu aikata ba abu dai ka san da yanda yake iya watar masu iyawa iya a wani wuri abin a yi shi. Wallahi wani dan uwa a wani gari ke kira ya gaya muni can gabas ne. Caya sun wani dan uwa sun ne wasu matasa sun sani masa ka gyara a wani masallaci cikin wani yan uwa ne a nan gabas ne. Sai me suka bujuro musu wannan abin a da magarin masu mara iya sama waye suna na ake yi. wanda aka ce kada shi ne mun matsala su gaskiyar magana ga abin abin da yake muna wata ala ba mu damar ikon gyarawa sai muna magana a dabin yomin juma'a ladubba na ranar juma'a me ya kamata ranar juma'a a yi na ladubba wanda aka shar'anta ya ce yustahabbu li kullum man arada shudu juma'a ta an yi amala bima fi hadil ahadis ya ce an so ga duk wanda yake nihin halartar juma'a ya yi aiki da abin da ke cikin waɗannan hadisai masu zuwa a gaba wanda za a ambata a gaba ya ce an salman al-farisi qal قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة وتطهر ما استطاع من الطهر ويدين من دونه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يسلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وأن رواية إمام البخاري يروتو تهك ابن ماجه salman farisi radiyallahu anhu ke cewa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annab sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaghtasilu rajulun yawm al-jum'a wa yatatahharu mustata'a min at-tuhur babu wani mutum ba namijin da zai wanka a ranar juma'a ya tsarkaka iyakar tsarkaka ya proper cikakken tsarki da sa iya tsarkakake wai dahin min duni kuma ya sha mai asan su akwai sha mai a sha mai sha mai haɗa gashi da kyau a gyara gyara gashi ya ce ya sha mai daga cikin mai da gidan shi a wai masu min tibe da kuma sha wa turare daga cikin turare ya sha wa sha turare ya sha cakai gyara sun mai ya kuma ya huta daga gida da ya je juma'a fala ya farko bane sanani kakka zo mutum bi suna zamani a haɗe ka wara su kai daka korin ka zo daga baya ya ka buɗa su kai daka kakka haka da ya zo biyu ba haka yanzu naka layi ne ka ware mutum biyu kai tsakansu da ya zo bai raba tsakanin mutum biyu ba kina yin hakan lahi ne sun mai yusalli ma kutiba lahu kuma ya sallaci abin da Allah ya kaddara mai ya sallata na nafila wadda babu iyaka kai ta yin Allah hudu liman kana dama thumma yunsitu idza takallama al-imam kuma sai shuru lokacin da liman ke magana a lokacin da liman ke huduba shi kuma ya shuru yana shuraren huduba wanda ya wannan halin da aka hudi illa ghufira lahu sai an gafarta mishi ma bai ya samu gafara ma bainahu wa bainar juma'atil ukhra tsakanin juma'a wannan wanda ya yi da juma'a ta gaba mai zuwa sai ya sami gafara ta kurakuran shi ta wannan juma'a daga wannan zuwa waccan a darasi da ya gabata hammami bayani ruwaya ta karin kwana uku hada yan gyara ya ce wannan ruwaya kenan sai wa ana abi sa'id qal man iktasala yawm al-jum'ah man iktasala yawm al-jum'ah ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى علاق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرق من صلاته كانت كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها وانا رواية ما أبو داود يا رودو ابن ماجه أبو سعيد كبار اللاباري رضي الله عنه يكي يتشوى man tasala yawmal juma'a duk wanda ya wanka a ranar juma'a wala bisa min ahsana thiyabi yasa mahi kyawun kayan shi kina a sa a tsafta mahi kyawun kayan ka tsafta kayan masu kyau ka sa dan annabi kira ta idi ne na sati wa masa min tib kuma ya shawo turare in kana inda in ha akwai turaren in kana da summa atal juma'a kuma yazo juma'a da ya zo falimata hatta a naƙan nasu bai zo ba iya taka wuyan mutane idan da wannan tannan idan ka aka saka nan zuwa ƙarshe amma suka tura wannan su danna wuyan wannan zai tsallaka ya wuce wannan zuwa annabi ya haka zuwa annabi ya ce zamana ka cutar da Allah da manzan shi zamanawa ne ka cutar da Allah da manzan shi ya ce da ya zo bai rinka taka wuyan mutane ba zuwa da layi ne kenan da ya zo ce sun masallama ka taballahu lahu kuma ya sallaci abin da Allah kaddara mai sallata sun ma'ansat idza kharaja imamu kuma lokacin da liman ya hoto ya shuru mana ya shura da liman ya yi shuru cin wannan hatta ya faru min salati har aka kare sallah a haka wanda ya haka kanat kafaratu lima kanat kafarata lima bainha wa bain juma'atil ukhra lati qabla kai wannan zai samu na yake cewa kafara ta daga wannan juma'a da juma'a waccan wadda ta huce nan kusan kenan sati waccan ta ba gama da wannan alhali wadda take baya ma wancan bayani ya biya mana ya biya mana bukata nan dai sai gama kullum asfaskin sati biyu nan ya yi ɗauka daga wannan zuwa wancan satin tun da magana ɗaya ce daga wannan zuwa wancan kin tun da abin kusa abin ɗaya ne magana zai sati guda a nan sai hadisi na gaba cewa ana abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza kana yawm al-jum'ah kana ala kulli babin min abwab al-masjid mala'ikatun yaktubuna an-nas yaktubuna an-nas ala qadar manazilihim al-awwal fal-awwal fa idza jalasa al-imam tawaw suhufa وجاءوا يستمعون الذكر ومثل المحج ومثل المحجر كمثل الذي يهدي بدنا أو بدنا ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة وانا رواية إمام مسلم هكا إمام النسائي هكا أبو داود هكا ابن ماجه سنزود رواية abinda yake nasin hadisin buhura yake bada labarin cewa munzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana yawmul juma'a in ranar juma'a ta kasance kana ala kulli babin min abwabil masjid mala'ikatun yaktubun nas ala qadar manazilihim akwai akwai wata kowa ta shiga masallaci akwai mala'iku suna rubuta mutane gwalgwadon darajojinsu daraja ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu haka ake suke rubuta mutane kategori kategori ne yar juma'a hawa hawa ne duk da samu juma'a amma mataki mataki ne sai ce al'awwal fal'awwal na harko haka daraja ta biyu ta uku ta hudu haka mutane suke da mataki mataki ita duk wannan aikin da ake ana rubuta mutane daraja daraja fa'iza jalasar imam tsawon suf liman yana shigowa ya sai limke takardu wannan dosan sirri shi na wannan darajoji da ake rubuta na wannan juma'a daga liman ya zo ya siri sun kare aiki ya ce wa ja'u ya stami'una zikir ya su zo su ma suna shuraren wa'azi suna shuraren hudu ba su ma mala'ikun kansu alƙashin wannan mun yi ɗan wani canji wanda wasu ba su fahimta ba don na an samu ɗan maganganu wata juma'a bayan wannan bayanin da aka yi na maganar 'yan agaji da suke ajiye aiki an sa fara hudu ba ko na hwasa gyara sau a cikin masallaci wanda ya zai ganzu an hwasa wani ɗan uwa kai tsaye bayan mahuto ta wacan kowaye na gaya a taken wani ana abu gwanin kyau kuma kun zo kun bata ana zo ana gyara su wannan abin da kuke kaza kaza ya ga sai gidan bariki ne ya kawo da kalmomi na tsari wannan kaza kaza to me kawo an yi bayani mutane ba musu bayani ba me kawo haka dan uwa idan aka ce sunna ba magana ra'ayi ko fahimta ta kaza kuma nan kusan za mu ce markazi ne cibiya ce aka ce abu na suna kamata a ce ka aka saɓanin gaskiya a wurin asali yan wa an yi wannan magana duk da wani zai ga abu ne mai kyau amma kuma ya dibi abin da ya biyo bayan abin da aka yi da wasu na ga cewa wannan aikin saboda gyara sahu ne to gaskiya mun diba ba mu da wata muta na cewa mu zo mu rika gyara sahu ba a fara sallah ba amma ya mutu ga ya saba ma asalin sunna ma saboda ruwan inganta annabi sallallahu alaihi ya yake da sahabbai a ranar juma'a sahabbai a ranar juma'a ba ma magana sahu ba sahu ma ba sa yi ba balle ma a gyara shi haka suke za ko haka ke zagaya haka suke kewaye shi ko ya kallon shi haka suke kewaye suna kallon shi bisu ma sahu su har kowa inda yake haka ke jiwa ya kallon liman sai an kare hudu ba ta kuma ake magana sahu wani da zai ga matsala ta ya za a yi ai da aka sunna kuma ya aka sunna ai sunnar me ya ga bambanci proper ba wani matsala ana ta da kabbara da kowa kuma aure shi haka kai ba ai da wani ciki ba an yi ba mace a a kubar mutane akan inda suke an sa matsala wani ya zama ce guda koma nan koma baya ana haka ai ana samu matsala tsakanin mutane ana canza ma wuri sauransu ce a bar mutane inda suke abinda ke suna har lokacin da mutane suka yawa sun bin affan jama'a ta yawa me yarka yi sai idan an tada ya kama bai kabar sallah sai ya tura wasu su bi sahu sahu su je nan su gyara su je nan su gyara sun su ce komai kammala tukun kabar sallah wata kenan mu ma an hasa matsala ma ta mutane bisu gyara wal bayan tada sallah ɗan agaji mai zai hana idan an tada ya kama imam ka hanyar kabara ta rama a shiga sahu sahu a gyara to musa amma ana mun gudu aikacin sha amma alhamdulillah bayan an tada ya kama ka hanyar kabara za ka kowane sahu ya kuma wuri shi kenan kaga mun yi sunna ba matsala komi ba ta da wata da gima ba kai ba baka aiki ba wannan kenan kuma masa'alar da kukan ga ana cikin hudu ba ana kai komo nan janan ana suna aiki to sai mun tsaya da sai mun gaban mota madogara mun suna muka so mi wani wani mu tsaya ana agaji iya sallah iya huduba ana huduba iya chat gyaran nan kowa wannan saboda gyaran inji aka ce shi ma a tsaye da an hatta kama ma akwai ƙananan yara wanda juma'a ta hausa ba ƙananan yara an hamar da rura su su yi aikin naku bayan zawar liman aikin da to gashi mala'iku ma suna ajiye aiki mala'iku ma liman su ajiye su su hudu ba kenan gaskiyar magana wannan abin da ya hina kenan na a zo a shurari hudu ba shi yahi tun da mala'iku ma suna ajiya su shurara kenan kuma ba mu da mutane ce dole sai an yi balle ma araba gida biyun wannan shi sa kuka kenan an ajiye duk wani aiki muna so kokari ne muke muna so mu kwatanta ne a kwatanta abin da yake muwafaka da sunna shine abin da yasa aka yi wannan dan canjin yace sai maganar suke na mala'iku idan liman ya zo ya shigo suna naɗe takardu faladarsa imamu tsawo suhuf ya su limke takardunsu wa ja'u ya stami'u na zikir ya su zo suna shuraren hudu ba ya ce wa matsalin muhajjir misalin wanda ke sabko za mu ce sabko farkon zuwa kenan na juma'a ka matsalin ladhi yi hudi badana a budana kamar wanda ke wanda kamar na so a kawo maka wannan daraja ta sabko maganar juma'a da muka wancan bayanin na fadalar juma'a kafara daban kuma akwai wata fadala ta musamman ta kaman gabatar da wata sadaka a ranar juma'a to akwai wannan lada na musamman na 'yan sabko da masu jinkiri wanda 'yan sabkon zuwa farkon zuwa kamar ka ba da raƙumi badana ko buduna duk raƙumi namiji ko mace shine badal ya ɗaukar namiji ya ɗaukar mace kenan kaman ka samu ladan kayi sadaka ta raƙumi sun makallazi yahudi bakara daraja ta biyu kenan sa'a ta biyu zan sa'a sa'a ta sa'a ta biyu kamar wanda ya bada shi kuma saniya sadaka saniya yanka saniya saboda Allah ko ba sadaka saniya sun makallazi yahudi da kabash kuma kamar na uku kamar wanda ya bada rago wanda ya sa ta uku sun makallazi yi da jaja kuma kamar wanda ta hudu kamar wanda ya bada kaza sun makallazi yi baida kuma kamar ta biyar kenan kamar wanda ya bada kwai har aje yan hawan feda suka ce yan hawan feda daga baya dai kada kawo dai ayi da kai kenan wannan wannan shine na ƙarshe zai samu kaman ka ba da sadaka ta kwai tunan abinda malamai ke maganar wannan sa'a biyar da aka raba gida biyar daga yaushe za a fara a za a fara ne daga ketawa alfijir zawa fara juma'a za a fara daga hudowar rana zuwa juma'a za a fara daga zawal zuwa sallah don malamai magabata kowa da maganganu daban-daban wanda na ga bayani na wani malamin tafi ce wanda yake kama ganu na malikiya ne da wasu shafi'iya na na maganar cewa sa'a ta zawal nan a masu ganin juma'a tana farawa daga zawal nan yin mana suke raba hin araba kenan hin araba sa'a ta ƙarshe gida biyar kayan zawal kenan ta araba gida biyar wanda zuwa ta farko ta biyu a awa ɗaya za a gida biyar abin da ya yi wajen malamai ɗaukan sa'a ta farko ma'ana ta bayan hudawar rana bayan hudawar rana zuwa tsaye da sallar juma'a to na idan muka ɗauka daidai zawal za mu samun kusan awa awon kusan zawa daidai amma dai a takaice wannan gida biyar aka raba abin imma hudawar rana ne in hudawar rana kenan za a raba daga hudawar rana zawa tsaye da sallah to kuma ai dama sai da sallah mun bayanin sati da ya gabata annabi wani lokaci yakan tsayar da juma'a ya kare juma'a kafin zawal mun karanta a da sai ba su guje ko illa mahi yawa yakan yi daidai ko bayan zawal ya hayyanta bayan zawal ɗan wannan sabar malamai duka babu nassi sahihi tarihi ƙarar da ya zo wannan sa'a ta farko ta fara da kaza to don haka gaskiyar magana kullum kana zuwa mahi sabko kuran ka yi ƙoƙarin ɗaukar mahi sabkon wanda za ka iya kuran cike nan ka huta yi ƙoƙarin in ma sahin ne hutar sahin hutar sahin ba shi kenan ba in ka iya shi dai wanda ya sakon zuwa ya lada mai yawa to wannan lawalau shi dai wannan manganu magabata ne kowa ya kawo bakin amma babu nasi wanda yake wasu tarihi karara ya yanke magana suna kama wannan da illa da kullum kullum yi kokarin mutum kokarin ɗaukan wanda ya yi in ka bakin ƙwarinka wannan wata fadala ce ta musamman wai ta sadaka ta wannan abun amma magana watan magana kafara daban take ita watan wanda ya sallar ne ko aka magana kasa amma wannan matsayi samun wannan daraja tana ga mataki na horko zawwa da horko har zuwa ƙarshen lokaci Allah muna muwafaka kan daidai wannan kuma ai shi tare ba ta ake da abin da kuke shari'a tana aiki da lokacin da abu illa kamar magana da ka kawo wasu na ɗaukan lokacin da ake juma'a a raba gida biyar dole fahimta canza maka sai ce matsaya kurin tun babu nasi sarihi karara wani maganin magabata ne kowa ya ka abin da yake shi mai irin jayi ke muka ce mu mutum ya kokarin kullum irin wani abin ya kokarin gabatar da baki iyaka mahi kyan kullum ka gabatar da abin da yake shi ne kun yayi kuma da huta daga cikin wannan sabanin sai ma suka ce ma ɗaukan sa'a ta farko ta hudawa rana ta yi wuta daga sa domin nan ba mu ce ma baka samu ba ko an sabanin kace an kama ka da wanda je karshe abi ko sha daya sai take wannan tabbas ne ba sabani wanda je tun da farko sai ba gaban shi da mai zuwa bayan sha biyu da wanda je kare goma da zuwa sha biyu kaga kenan kullun duk kokarin kai gabatar da abin da yayi lokaci mai sauki mai kusa kai mai mai sauki sadin zawa wallahi alam yanzu wannan mas'ala dai mun ji fadala da ake samu ta muhimmancin zuwa juma'a da wuri don mun ji ana yin taban daucin wallaku kaki na abin shine latimke mu yace ma yustahabu min al-adhkar wal ad'iyat yawm al-jum'a irin abin da ake so a yi na azkar kalmomi na ibada na ambatan Allah mata azkar kullum da addu'o'i kenan abin irin addu'o'i ga azkar da addu'o'i da ake so a yi ranar juma'a ga su ya ce al'ikisaru min salatu wa salami ala nabi sallallahu alaihi wasallam ana so a yawaita salati da aminci ga annabi sallallahu alaihi wasallam a yau ta mai salati mai hujja kan haka don komi ya ambata an ka shurara zai kawo maka madogar shi sai kawo ruwaya wadda abu dawud ya ruto haka ibn majah haka imamun nasa'i عن عوس بن عوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبل وفيه النفقة وفيه السعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تؤرد عليك صلاتنا وقد أرمت فقال إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أوس بن أوس كي يتشوى من ظن الله صلى الله عليه وسلم يأتي إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة lalle daga cikin mahihicin kwanakinku kenan kwanaki na sati wunin juma'a shine mahihicin wuni ce domin fi hulika adam a cikin wunin juma'a aka halicci adam wa fi qubid a cikin wunin juma'a aka ɗauki ran adam wa fi nafaka a cikin wunin juma'a za a yi busa ta a ciki aka busa mai rai ko a cikin me yake ce a cikin za a yi busa ta mutuwa wa fi ta tashi gobe kiyama kenan wa fi sa'aqa a cikin ta za a yi busa ta kowa ya mutu bayan ta mutuwa ne kuma za a yi busa ta tashi wannan wannan rana mai wannan matsayi ya ce fa akasiru alai min salati fi ku yawaita mun salati a wannan wuni fa inna salatakum ma'rudatun alayya domin ana gabato min ana isar min da salatin kina ana gwada mai ga salatin da al'ummaka suka maka an ce wannan yana tabbatar da ɗauke wata shuba ta mutane cewa wa annabi salati inda ka mishi mala'iku na musamman suna kai mishi haka sallama ka mishi za a kai mishi za a gwada mai ga abin da ka suka maka ana gwada mini ci ta wannan kalma da ya musu cewa ana gabatar mun da salatu kuma sun sauna magana ba su tasha kowa ne ba su kadai ba su suna da shi amma iya magana bayan mutuwa za a gabatar mai da salatin al'ummar shi ƙalu ya rasu suka ce ya manzan Allah wa kaifa tu'radu alayka salatuna wa qad aramta ya manzo Allah yaya za a yi sallama ya za a yi a rika gabatar ma da salatin da maka maka bayan ka riddige ka zama kashi riddige ya za ka taru san dai mutum in ya mutu kenan ya zama kashi ya za a yi kuma haka ka ce a baka da salatin salatin salatin sai ke ba su wani labari cewa inna Allah azza wa jalla qad harrama alal ard lalle Allah mai girma da buwaya ya haramta ma ƙasa ƙasa an haramta mata an hana ta an ta'akul ashadul anbiya an hana ta cin annabawa wannan garanti ne ba wani annabin Allah da ƙasa za ta ci jikin shi amma sauran mutane yakan yi wani an Allah ya so cikin bayan shi ya hana ƙasa cin naman shi cin jikin shi amma ba kata ba ne kuma ba shi ba ne ba alama ta wane wai waliyi saba ce ka ba a'a yakan yi waliyin Allah ya ƙasa ta ce naman shi ina jaka baki man makarantar baki yau ma tuna ake ana binne ana binne mutane bayan an binne sahabbai wanda aka ma shaida waliyan Allah amma yau ma ana tonawa a binne mutane kenan ba a bane bana a amma Allah in ya so wani ya kaga Allah ya gwada wata aya sai kaga ya bar gangan jikin shi na kautar waya cikin fatar bari na kada na Imam Bukhari mas'alar Umar bin Khattab lokacin da da aka so a canza an samu matsala ta kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka yi rami wajen canza wajen canzawa Annabi wajen gyara kabarin wuri ne shi fada wuri ne ya fada ya rubza da ya rubza subhanallah sai ga bayan shekara an ce shekara ta kai shekara wajen 100 da namu shekara suna da yawa kurin iya ga kawa farafes kamar mutum ya barci yanzu aka yi kabbara subhanallah suka rikice ji kawa annabi ce aka diba a aka wannan kawo umar ce ta umar ce kabarin umar ne kabarin umar ne ba na nan ba ne ba ma ce kawal kamar yanzu aka binne mutum farafin na yin talau aka mai da aka gyara wannan haka Allah su wannan ina ga cikin abin sadarwa ne na ga wani an godo wani kabari na ka saudiya ne wani wuri ne shi ma makwante ne karshen binnewa ma shekara talatin a wurin da barin kabarin shekara talatin da barin binnewa a mutane a wurin sai aka zo hanya sai ta biyu ta kan kabarin aka yi ta maganganu karshe dai hata kibar ulama aka aika hata wani malaman saudiya da ke bada fatawa aka aika musu to ya za a yi da wannan kabari hanya ta biyu ta tsohon kabari ya za a yi karshe aka ga masalaha kuma tsohon kabari ne ana iya aikin a sama ya ce ana tonewa wasu kasusu ana gyarawa sai suka zo wani wuri suna tuna sai suka ga horin likawani da na gani na ga hoton na ga sura da aka ta wurin ma kabar kabar wanda likawani kan shi manifest da aka tona aka hudo mutumin kamar yanzu aka binne shi a nan 'yan garin da aka zo a gano aiwane ne ya ce wallahi ɗaukan shi aka yi kamar yanzu an binne mutum aka kai gidansu aka yi uban shi ya huto ya ji ba tabbatar da wani ne ya kuce a ce allah mai dumu ɗana ga shehu ba shi ka talatin kamar yanzu mai magana kamar yanzu aka binne shi daga baya ka zaka masu sabuwar jana'iza kwanan ne na sabuwar cikin wannan ana samun haka amma ba ka tabbata za a ga kowa amma su annabawa abu ne kata'an kurin ƙasa ba ta cin jikin annabin Allah wannan shi da ke annabi sallallahu alaihi kenan na yakota kenan annabawa ba sa lalacewa a kabari wata ruwa annabi yake wata ruwa ta tabbata annabi yake cewa al-anbiya fi quburum ahya annabawa a kabarin su a raye suke lokacin da ya sallami miraji iya cewa na biya kabarin annabuwa ne iya sallah abu annabuwa ne iya sallah kinan ce wannan wata rayuwa ce barzakhiya ta musamman ba a mata ba suke irin namu kenan haka kenan ana gabatarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam salatin da muke mishi ana gabatar mishi ana gwada mai magana kenan kenan sabai suna ga cewa ya za a yi bayan ya mutu a gwada mai salatin su ya ce a shi a ta suke gwada haramta bayan ka zama kasa ya ce a Allah ya haramta ma kasa cin gangar jikin annabawa wannan me ka wannan magana muna cikin mas'alar yanda irin abin da ya zo na ana son musta ana son azkar da addu'o'i a ranar juma'a ya ka daga cikin abin da ake so yawan wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma daga ciki karatu suratul kahf karatun suratul kahf wannan shi ma duk da za mu ga wasu malamai in kullum muna maimaita mas'alar maganar malamai irin wani abu za ga wani malami ya ce bai inganta ba mu gane ba wani mamaki malami yana magana hukumci akan hadisi dalilin hanyar da ya zo yakan yi wannan hanya da ya magana a kanta a samu wata hanya daban wadda ba shi bai ganda bale hukunta hukunta kanta ya ga wani ya kawo ya tabbatar da ingancin ruwaya ko ko cikin ake malaman hadisi gawo hanyoyi da dama hada kawunan hadisi wanda illolin da ka sa a can akai su kai ga an wata hanya wanta kara ma wancan wancan hanya karfin gwiwa a sakace dai ta suna cewa kenan hadisi yana ingantuwa bi shawahid wani da ruwaya hatta albani ya tabbatar da ingancin ruwaya haka yan baya sai su ali hasan al'asari don na didda wannan shi ne kanan da wannan ruwaya kurin nan makata dalilin ya tabbatar da wannan ruwaya ta karanta wannan sura suratul kaf a wurin juma'a sai kawo ruwaya kenan wadda ibnu majah haka hakim haka imam al-bahaqi ya rawato da hadisin abinda yake nasin hadisin ana abi sa'id al-khudri anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم اسأل الله شيئا اسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه إياه فلتمسوها آخر ساعة من بعد ثلاثة العصر آه بني بقى هكذا وجه na wuce haka ne an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu anna nabiyan qala man qara'a suratul kahf fi yawmil juma'a ada'a lahu min an-nur ma bayna al-juma'atayn abu da lakuta ke ban labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kan sutar kaf a wunin juma'a za a haska kame zai samu wani haske na musamman tsakanin wannan juma'a da mai zuwa shine fadalata haska ka maka wannan daga wannan juma'a zuwa watan juma'a za ka samu wani haske na musamman shine fadala ta karanta wannan sura a wunin juma'a abu na uku cikin abin da ake yi na wani juma na askadoyi ya ce al'ikisaru mini du'a ana son yawaita addu'a raja an yi sadifa sa'atan ilijaba ana so mutum ya yawaita addu'a a wunin juma'a don watar dacewa da lokacin amsa addu'a shine raja'an kamnar an yi sadifa sa'atan ilijaba ya yi katarin dacewa da sa'a ta karɓar addu'a duk da mun yi bayanin sa'a mai dacewa amma wasu a wunin yi ƙoƙarin man wunin ka yi wata addu'o'i a ciki duk da ga ruwaya da ya kawo wanda a wancan karatun na ma mun kawo ta ta sa'al ƙarshe ta wunin juma'a to anan sai jabir radiyallahu anhu ke cewa an rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yawmul juma'ati ithnata asharata sa'a wunin juma'a sa'a goma sha biyu ce wani ya baka fikira kenan musulunci tilmin jima da samun banta katarar awa 24 wunin aka ce sa'a sha biyu aka zai sha biyu kenan iya da cikin abin da musulunci cikin abin falaki da iya cikin muna da muna da jimin jima da muna da magana awa goma sha biyu a wuni dare awa sha biyu eh mutum awa ya ce juma'a wuni awa goma sha biyu ya ce la yujadu fi a لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شأنته وإياه ana akwai lafazin akwai lafazin da kamata ana an ƙara wannan ya kawo juma'a sa'a goma sha biyu wanda akwai sa'a nan sa'atan cin sa'a guda wadda ita ce la yujadu fiya abdu muslim sha Allah a sa'a goma sha biyu ba za a samu ba bawa musulmi iya roƙon Allah mai girma da buwaya wani abu illa a tahu iya sai Allah ya ba shi wannan abin a cikin abin a cikin awa goma sha biyu take sai ya ce falata mai suwa aka sa'atan ba ta asar ku neme ta sa'a wannan a ƙarshen sa'a na ta ƙarshen sa'a ta bayan la'asar shi kenan sa'a guda kayan haɗawa rana kaga wannan hadisin marfu'i wacan bayan da muka yi na hadisin abdullahi bin salam na cikin attaura a can ma attaura haka abin ya zo can ma attaura haka ya zo sa'al ƙarshe ta wunin juma'a da abdullahi bin salam ya yi wannan fatawa ga abu huraira kan abin da ya sani a cikin littafin shi shi a lokacin abu huraira bai labari wata sa'a ce bai sani ba iya neman ta ne ko wani ce miji dai aka ce miji a a sati ta ɗaya ne ko ya ce a sha ne mace kullum ce wani abdullahi musulmi ce miji a zan ƙara maka ma zan ƙara ma bayan cewa ko ta juma'a ce kuma a ƙarshen sa'a ta wunin juma'a sai abu ya ce a ya za ka ce ƙarshen sa'a ta wunin juma'a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an hana ya ce wannan lokacin da ba a sallah a ciki abu hurairah ga abdullahi musulmi ya za ka ce ƙarshen sa'a bayan kuma ba a sallah a ƙarshen sa'a ita to ba samu labarin annabi sallallahu alaihi iya cewa ba din bawa inda mutum ya zamana yake jiran sallah a cikin sallah ki haye sallah kenan wannan sai kana kana jiran zaman jiran sallah magarba kana cikin layin a takaice a takaice wannan ya ƙara bayanin ƙarhin sa'ar da aka yi hatar karɓar addu'a a wunin juma'a sa'a ƙarshe da kai ta yawa rana mutum ne na wannan sa'a ya ƙoƙarin samun dacewa da yawaita addu'a ko da kai a wunin amma ka ba da ƙaryin addu'a ka kawai addu'a ka a wannan lokaci na ƙarshen sa'a ta wunin juma'a kenan misali awa ɗaya kayan haɗawa rana Allah mana mafaka sai wannan ruwaya abu dawud ya roto haka imamun nasa'i haka hakim duk sun kada wannan ruwaya sai ya ce kuma aljuma'atu fil masajidil jami' a yi juma'a a masallaci wanda yake tattara kowa da kowa shi bukan jami'i in mutane juma'a kenan ba mu je ba ungo mu ko daki mu kewaye mu an aisha qalat kana an-nas yantabuna yawm al-jum'ati min manazilihim wal awali wannan ruwaya imam al-bukhari ya rawaito haka muslim haka abu daud haka muslim ka ji mace bukhari muslim kenan da wannan sauran ra abin da yake wannan wata aisha tana cewa kanan nasu yantabun yamul ju mutane nan yantabun yantabu bi kaza ma'ana abin da suke yawan yi suke ma'ana mutane suna nuho ranar juma'a suna nuho masalla suna zawa suna hutawa daga gidajensu da awali suna nuho masallacin juma'a nan al'awali mu ce irin mu ce zanguna garuruwa na kewayen gari feriferi ta feriferi garuruwa na kewayen gari na kusan gari shine awali to al'awali an ce akwai mai wartake da kusa ma kusan mil shidda mil hudu mil uku haka suke sanin garin garuruwa ne nesa da madina amma ba sa yin juma'a a ƙauyen he su zo madina masallacin madina su yi sallah a nan na amsar salama magana kenan suna zawa daga gidajensu daga awali wannan karkara ta madina su zo don su yi sallar juma'a wa an zuhuri imamu zuhuri ke cewa anna ahli dhulhulayfa kanu yajtami'una ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika ala masjid sittata amyal min al-madina wanda san dhulhulayfa wurin da ake miƙati a yau mutanen dhulhulayfa su ma suna zawwa madina masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam anan suke zawwa ayi juma'a da su alhali zuru lafa wajen mil shidda ce kenan ba sa yin sallah a kauyen su wa an ata bin abi rabah qal kana ahlu mina yahdurun al-jum'ah bi makkah haka mutanen mina su ma suna zawwa suna zawwa makka masallacin makka ayi sallah da su قال الحافظ في التلخيص الحبيب yake cewa lam yunqal anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam azina li ahadin fi iqamati al-jum'ati fi shay'in min masajid al-madina wala fi al-qura allati qurbaha hafiz ibn hajar yake cewa ba a samu ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da uzini ga wani tsaye da juma'a a cikin masallatayya na garin madina ko ƙauyukan da suke kusa da madina dinnan ake zawa a hannu na mene ne ki soka maka wannan magana da ya kawo kenan juma'a a wuri guda ake ta ba a zuwa mu wani mutum nan goma mu biyar mu shida mai kamu wani mutum sallah guda biyar haka mu keɓance mai kamu a zo matattara kuma nan iya karanta da mu mahimmancin rishin yawaita masalatai juma'a saboda abu ne sunna ce ta haɗuwar al'umma illa a yanzu za mu diba madina a da mutane a yanzu na yawan al'umma wadda a gaskiya yanzu da wuya ka ce yanzu a nan duka da kiba yanzu riba nake ma a za ka yanki yanzu ya ya kaɗan yanzu a yau wannan kiba riba kudin da ke cika kusan an kwan biya da makari a wannan kenan akwai dalili na yawan al'umma wanda wuri kuma samun wurin mu a gari aiki ne ke wannan amma in dai gaskiya ba wata larura ba ba a san yawaita juma'a an ba bukata ta magana da muka ambata ta kwamitin wuri sauransu amma haka muhimmancin haduwar shi ya yi a kan ɗaiɗaya a wawa tsayakar sai masa'alar ishtima'ul juma'ati wal idi fi yawm wahid haduwar juma'a da idi a wuni guda su hada a wuri guda wannan masala ya ce nan kina aka samu katari ya zarar juma'a kuma an idi ya ce idan jitama aljuma'atu wal id fi yawmin wahid idan juma'a da idi suka hada a wuni guda saqatatil juma'atu amman sallal ida juma'a ta saraya ta faɗi ga wanda ya sallaci idi an zaid bin arqam qal صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي زيد بن أرقم كي رضي الله عنه وأن رواية أبو داود يروي تنك ابن ماجه yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana sallar idi kuma sai ya rangwame akan juma'a yace man sha'a yusalli falyusalli wanda ya so yayi juma'a yayi ya sallace ta ake wanda ya so kenan ba magana wajibci haran nan ba wajibcin zuwa juma'a yace wa yustahabu lil imam an yuqima al juma'a li yashhadaha man sha'a shuhudaha wa man lam yashhad wa man lam yashhad al ida yace an so ga imam duk da ba wajibi bace ba amma ana so imam ya tsaye da juma'a a yi juma'a mai san zau tana nan ce mai so mai san zauwa ya zo kuma da wanda bai samu ba idin gaba ɗaya ma ya zo samu wani yare da kuma sami idin ba ya zo samu an abi hurairah ta radiyallahu anhu annahu annahu sallallahu alaihi wasallam qala qad ijtama'a fi yawmikum hadha idan فمن شاء أجزاءه من الجمعة وإنا مجمعون wannan ruwaya ma abu dawud ya rutu haka ibn majah abu hurairah ke ce radiyallahu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qad ijtama'a fi yawmikum hadha haqiqa a wannan wuni naku idi biyu ya tab ya hadu qad ijtama'a fi yawmikum hadha idani idi biyu ya hada a wannan wuri naku na yau ga juma ga idi ya ce faman sha a jiza a wumin juma'a wanda ya so idi ya isan mai a kan juma'a amma ce wa inna mu jami'in amma za mu zo mu juma'a da wa yanzu a yi ta amma ba dole ba wanda ya so ya zo wannan yanwa bakin nan abin da ya tsaya wani malami matsalar da take nan take kai da kawowa wasu na yarda da haka amma masala take zawa to yaya matsayin azuhur za a yi ko kuwa shi kenan an kare wannan shi ne malamai ke kai da kawowa amma cikin sun abi dawud ruwaya wadda a tabin abin ba ya rutu ya ce ishtama a fiye mu da juma'a ta wai mafitar al'adar ibn zubair nan abinda na rubuta ne ba babu cikin wannan littafin ya ce a yake cewa juma'a ta haɗu a ranar juma'a da id da yamul fitar da ranar azumi sai aka kata yin suka haɗe rana guda ya ce wani abin yawa kana a zamanin abdullahi bin zubair yana amina mummuna a makka faƙal sai bin zubair yake ce musu idan ijtama'a fi yamin wahid fa jama'ahuma jami'an fa sallahuma raka'atayn bukra ya ce sai balabin zubar ya ce musu idb ya haɗu tare yau idb sun haɗu a rana ɗaya sai ya haɗa su gaba ɗaya ya sallace su tare raka'a biyu ya yi wannan kuma sallah bukuratan da lokacin walla da sahi sai ba ke cewa lam yazid alaihima hatta sallar asar abdullahi bin zubair bai ƙara ba a kan wannan raka'a bai ƙara wata sallah ba har sai da ya la'asar annan akwai azo kaga a zahiri babu azo tun ta bai ƙara ba a kan wannan raka'a bi da yi har yi sallacin asar kuma cewa ma idi ya ɗauke juma'a tuni kenan an san magana zama asar juma'a kan mutum a zuwar ce tun da aka ɗauki mata kawai zuwar kalma ma ce ma an dauke juma'a ma kenan kuma da mun san haka juma'a ba a zuwar in ka ce lokacin idi ya tabbata a nan annabi wata rana haka ma ya yi juma'a da a lokacin wallahi don haka shine imamu shaukan cikin nan a da ke kawo magana cewa maganar wanda zai kawo cewa sai da su akwai masu maganar kawo sai kayi azuwar bayan juma bayan idin yace wani magana tana buƙatar dalili karara wanda bayan an ɗauke juma'a ka ce za a yi azuwar kambacinta yace iya buƙatar dalili karara wanda zaka kawo mana ka ce he mun yi azuhur kuma kuma dalilin da baka da shi shi a ta wanda kawo na ruwaya a wani wuri ke magana cewa shi ma da da harko ya ce yana inkarin kin yin azuhur sai daga baya baya ce bayan ya karci wannan ruwayoyi ya ga a wasu ibn zubair daga wannan ba su kara komi ba ce daga shi shi ma da ya ce sai ya komo daga rikiye yin azawa da iya yi ce amma ce daga baya sai fasa wannan abin da ata bin abi rabah yayi an ibn zubair yayi a makka kasan mutane aka iske abdullahi bin abbas a kufa kai juwa abin da abdullahi bin zubair yayi a makka da kidan akwai rigima kan shugabancin nashi kai ji wata sabuwa wa an yi idi ran idi yayi idi bi huto ba aka yi sallah tal'atar sallah azhar bi zo juma'a ba bayan idi yace asaba sunna yace yayi daidai da sunna kuma ce umar ma haka ta samu ga umar bin khattab umar bin khattab ma haka ta samu gare shi umar da ya jum da ya idi bai ba juma'a wannan kuma sabani masu sabani a azar waye wannan kuma dai fahimtar mutane wallahi alam shi dake a nan shi yanzu ke na kawai ya tsaya bakin dai maganar da yake kan shi ta idan idi ya haɗu da wani juma'a an ɗauke muku juma'a kuma wancan magana ta wancan magabata wancan abdullabin zubair sahabi ne abin da ya kuma an wa ibn al-abbas tambayar ya ba shi gaske cewa ya yi daidai da sunna kuma ya kawo ƙarin cewa umar bin khattab ma haka ta samu idi ya dace da juma'a da ya idi bai ba juma'a wannan shine abin da yake wannan wuri yan wani ga lokaci ya zo ƙarshe muna fatar Allah kai madrasan gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh